الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ كرتين وتو وانا للتافي نشي كتاب الشفاء إمام القاضي إياد أشكو وانا رانا تلها ديكينا شاء إيقوة رمضان هجرانا دا شكرة دبو إيد إليه دا أربعين دا هدو إن شاء الله منا تشوان اسمي دي نبيو inda muke cikin babi na uku mun shiga babi na uku za mu tashi fasulun
wa alam anna hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi wa tawqirahu wa ta'zimahu lazim kama kana kama kana hal hayatihi to alƙali iyal Allah ya kara masa yadda yace kai sani cewa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan komawarsa ga Allah da kuma jin nauyinsa da Allah ya ya umarni wata azimahu da girmama shi wannan lazimi ne kamar yadda yake a cikin halin rayuwarsa a nan duniya wai fakuwarsa ba ta sauke wannan haƙƙin daga kan al'umma ba ko kankani yana nan yadda yake kamar yadda yake a halin rayuwarsa
وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم to wannan ban girma da jin nauyi inda ake neman mutum da shi wajen ambaton annabi sallallahu alaihi wa sallam ذكر حديثه ambatan hadisin وسنته ambatan sunnarsa وسماع اسمه da kuma وسيرته jin sunansa mai daraja wasirati da kuma sira ta sadodinsa kenan ومعاملة آله da kuma wajen mu'amala da ahalin gidansa وإترته da itirati su ne danginsa وتعظيم أهل بيته da girmama ahalin gidan annabi sallallahu sahabatihi.
alaihi wasallam da sharifai wa sahabatihi da sahabbansa قال أبو إبراهيم التجريبي Abu Ibrahim Tajibi ya ce واجب على كل مؤمن wajibi ne akan dukkan mumini متى ذكره duk sanda ya ambaci annabi أو ذكر عنده ko kuma aka ambaci annabi a inda yake أن يقبع to dole ne mutum ya kankan da kai ya kasa- ويخشع ya kankan da kai da Wa ya kasa da tawakkara.
a cikin jin zancen annabi ba a faɗar manzo Allah haka nan kawai a cikin hira kawai a faɗa a wuce kaman kana faɗar sauran abubuwa ai an yi magana da shi ai annabi ma ya ce ka wani mutum subhanallahi ai gamsi kenan wannan eh wannan gamsi kenan ana magana kawai kai ka ce annabi kawai ka wuce shi kenan haka irin yadda ake nan yanzu ko ana ana cikin hira ana musu an je dama shi ya ji ya koyi wasu yan hadisai haka nan nasa saboda haka ana cikin musu ya kwarin mu hadisai ce to ai annabi ma ya ce kaza eh hadisi kaza ce kaza wannan duka su'ul adabi ne a jami'in manzo Allah mutum bai bada haƙin ban girma ba Mhm.
ويسكن من حركته ya kuma nutsa daga duk wani motsin da yake duk wata harka da yake ya aje ta wuri daya نعم idan magana yake ana cewa annabi ya shiru idan wani aiki yake ya cak idan yana wato ko da a- a- a- yanayin da yake zaune a cikin halin sakewa yake to in an ce banza Allah mutum ya takura ya- ya ya- ya shiga cikin taitayinsa Mhm.
ويأخذ في هيبته ya haɗu a cikin jin kwarjinin manzon Allah da وإجلاله jin girmansa بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه da abin da zai kame kansa da shi da a ce zai kasance a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam Na'am.
yaya zai kasance a gaba ga manzon Allah aka ce gashi a gaban annabi ya zai
ويتعدى بما أدبنا الله yi به ya ladabtu da abin da Allah ya ladabtar da mu da shi قال القاضي أبو الفضل alƙali ne littafi abul fadl kenan yace وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح wannan ita ce tada ta magabatan mu na kwarai وأئمتنا الماضين da رضي kuma الله عنهم shugabannin mu magabata radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو قاسم أحمد بن بكين الهاشم وغيره وغير wa'idin bima ajazunihi قالوا أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن بن حاتم قال حدثنا أبو الحسن علي بن شهير حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج حدثنا ابو الحسن عبد الله بن المسعود حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا بن حميد قال زار أبو جعفر
امير المؤمنين يا بن معلم مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد to shi kenan wato amir al-mu'minin shine abu ja'far al-mansur sarki na biyu kenan na abbasiyawa ko an gane nace sarki na biyu na daular abbasiyawa shine abu ja'far mansur lokacin yana amirul muminina yana sarkin muminai na duniya baki ɗaya yana bagdada ya zo ziyara madina ya shiga masallacin manzon allah to imamu na maliku na nan to sai suke tattaunawa da shi akan kan mas'aloli haka na addini to yana magana haka kasan sarakai yana magana yana ɗan ɗaga murya haka da ƙarfi to sai imamu na maliku ya ce da shi ƙara da malikun mana ya amiral mu'minin na karɓa ko saka ya ce ya sarki muminai daina ɗaga muryarka a nan gurin daina ɗaga muryarka a wannan masallaci ka ji ba sarkin muminai yake gawa shi maliku fa inna Allah ta'ala addaba qauman domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ladabtar da wasu mutane yace qala la tarfa'u aswatakum yace la tabu sautin nabi kada ku daga muryoyin ku sama da muryar manzo Allah al-ayata karanta ya haka shi Na'am.
bada amalukum antum la tashuruna
wa madaha qauman ya kuma yabi wasu mutane yace da su الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ulaika allazina tahana Allah qulubuhum bi taqwa wayannan da suke matse muryar suke ta- suke yin kasa da ita a gaba ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan sune Allah ya jarrabu zukatansu da taqwa sune masu tsoron Allah kenan نعم وذم قوما ya kuma soki wasu mutanen ya zarge su فقال إن الذين ينادونك ubangiji الآية tabaraka wa ta'ala ya ce wa'annan da suke yunadunaka suke kirayar ka min wara'il hujurati ta bayan gidanka ta bayan ɗakunanka an gane suke kirayar ka ta bayan ɗakunanka I- i- irin inda suka zo an ce kudu bani ta nuna ko ko wasu su daga cikin kabilun na jadi suka zo ta bayan ɗakunan ummahatul mu'minina suna kira wai ba su san a wani ɗakin yake ba saboda haka suka dinga kwalla kira da sunansa din nan to ubangiji ya ce wa'annan da suke kiranka ya rasulullahi min wara'il hujra ta bayan ɗakunan a sakarhum la yaqiluna yawan su duk ba su hankali ba ne ba su da hankali ba su san martabar annabta ba ba su san fadar Allah ba ce Mhm.
وإن هرمته ميتا وهرمته hakika alfarmar حيا manzon Allah a halin wafatinsa a halin wafatinsa yana barzahu to kaman alfarmarsa ne yana nan raye tare da mu a nan cikin duniya Mhm.
فاستكان لها أبو جعفر ai Abu Ja'farin sai ya sunkuya ya ya karbi wannan kalma ta ta- ta- ta- ta Malik ibn Anas Na'am.
sai Imam na Malik وقال يا أبا عبد الرحمن da Aba Abdullahi ya يا أبا عبد الله ce ya Abu Abdullahi wannan yace ai kunya Imam na Malik
أستقبل القبلة وأدعو أم- أستغفر أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce to yanzu zan yi addu'a yanzu alƙibla zan fuskanta na juya wa manzon Allah baya ko ku a'a da juyo na fuskanci manzon Allah wanne ne wanne zan yi فقال imamu na maliku sai ce ah ya za ka ɗauke fuskarka daga gare shi Eh?
وهو وسيلتك alhalin shi ne tsaninka shi ne tsanin ubanka adamu a alkiyama idan ba ma nan duniya ba kiyama ma shi ne shine alkibla in an tashi duk shi za a dusa kuma ka juyar da fuskar ka da gare shi a nan idan wannan kiblatul musulmi ne to to ga kiblatul wujudi ga baki daya ina a ina abale ba ka juyar da fuskar ka gaban janibin manzo Allah ai a nan komai din yake sai abin da kake nema yana nan gurin to بل استقبله bari fuskanto shi واستشفي به ka nemi ceto da shi ka nemi alfarmarsa الله to ubangiji sai ba sai ba ya ba shi citanka قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ja'uka fastaghfirullah kaga sai ya kafa hujja da wannan aya baka ji abin da ubangiji ya faɗa ba yace da ma dai a ce su da suka cuci kansu da saba wa Allah ta hanyar shirku ko abin da ya kama da wannan da a ce ja'uka sun taho maka ya rasulullahi kai ya kamata su kaga da sai ya ce sai su fuskanta da kibala su sallah su nemi lafara ko a sai aka ce ja'uka su zo maka ya rasulullahi fastaghfirullah a nan wurin ka za su nemi gafarar Allah su samu eh a nan wurin ka za su nemi gafarar ubangiji su samu to ai yanda yake a halin yana na raye haka yake yanzu ma yanzu ma abin in kana neman gafarar ubangiji to ka zo masa to kuma ka zo masa ka juya masa baya ina mhm kala malikun da yake لا وقال مالك imamu na maliku har yau ya faɗa قد سئل عن أيوب السبتياني to ya faɗi wannan ne lokacin da aka tambaye shi game da babban malamin sa Ayuba Sakhtiya ne aka ce wai Ayuba Sakhtiya ne yaya kake da shi ne ya yake a cikin malaman ka ma haddasa kuma ana ahadin illa wa ayyuba afdalu minhu sai ce to ai ban kawo muku wani hadisi wani ilimi ba daga wani daga cikin malamai na kaf face ni a gurin ayyuba Sakhtiya ne yana gaban ka eh ya fi shi daraja da kima a gurina dan me ala wa hajja hajjataini imamu na maliku yace ayyubu yayi hajji har su biyu wa kuntu armuquhu ni kuma na abuce shi a cikin wannan aikin hajji na kafa masa idanu duk lamarin sa ina yana kan ido na wala asma'u minhu gaira غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى bakata حتى أرحمه bana jin komai daga wurin sa illa dai duk sanda aka ce annabi aka faɗi wannan lamari na manzo Allah idan ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka wato har sai na tausaya masa haka muka yi hajji nan har muka je har muka dawo ni na mamaki ina masu cewa su salafiya ne an san akwai mutane ko ke to to ga salafin yanda suke su kuma yaya suke da manzon Allah su su salafiyan mu na yanzu nace yaya suke da annabi su dai salafin kajiyan da suke eh daga wannan atba'u tabi'i ne zuwa kan tabi'ai zuwa abin da ya sama na sahabbai duk zai kawo mana zancen su to to to ku- ku ku kuma salafiya ya kuke ku kuma da manzon Allah ai kun san akwai wani sunan su salafiya ko wai suna kan mazhabar irin waɗannan mutane wayannan dan Allah ya suke da annabi ya kaga bambancin wayannan da su kuma tsa- cikin yanda suke jin manzon Allah to فلما رأيت منه ما رأيت yayin da naga abin da na gani gare shi na girman manzon Allah وإجلاله للنبي صلى da الله عليه irin yadda وسلم yake jin girman annabi sallallahu alaihi wasallam عنه to nan ne na rubuto na karɓi ilimi daga wurinsa wannan shine ma'aunin ya kake jin girman manzon Allah amma ba wai tsageranci mutum ya tinke bakinsa ya iya magana ba, ya iya zance zance kowa in ya buɗe bakinsa zai sai sai ta zuba shi ba wannan bane yaya mutum yake jin girman annabi shine magana yaya alfarman lamarin take a wurin نعم iya magana amma ana magana kana cewa mutum kamar kowa kana cewa matacce kana cewa kana cewa an wuce wuri hmm? kana cewa an an an yi- an yi- an yi- an yi shirka ana ge- da mu da ku dumi da gaske ba mu kai ba eh mu ma da muke jin sa din muke son sa muke kaunar sa muke tafadin sa muke tafadin sa mu kwana muna yi mu ma ba mu kai ba ballantana ku da kuke an baku a can bayan bayan bayan bayan mutum kamar kowa aiki kenan mutum kamar kowa mutum kamar kowa Allah ya sauka to وقال مصعب بن عبد الله Mus'ab bin Abdullah yace كان مالك إذا ذكر النبي Imamu na Malik ya وسلم kasance idan aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam يتغير لونه ai ga baki ɗaya launin jikinsa sai ya canza وينهمي sai ka ga ya wani tankware haka حتى يكون ذلك على har sai جلسائه waɗanda suke zaune da shi abin ya musu nauyi فقيل له يوما في ذلك sai aka yi masa magana akan wannan a halin da yake samun sa cikin ambaton manzon Allah فقال لو رأيتم ما رأيتم lama an kartum alayya ma alayya.
tarawla wato da kun ga irin mutanen da na gani da kun ga irin mazajen da na gani to da ba za ku dinga mamakin abin da kuke gani daga wuri na din nan ba Eh, na ga abu a gurin a gurin manyan manyan bayin Allah نعم gashi nan ولقد كنت أرى محمد بن kaga المنكدر zai faɗi ɗaya daga cikin su yace na kasance ina ganin Muhammadu bin Munkadir yana daga cikin manyan tabi'ai وكان سيد Ibn القراء Umar da Jabir bin Abdullahi da sauransu irin mun kadiri to malamin imamu na Maliku ne نعم shine shugaban malamai sarkin malamai shi Muhammadu bin Munkadiri لا نكاد نسأله عن حديث أبدا da wuya mu tambaye shi game da wani hadisin Allah ya har abada face sai ya fashe da kuka كان رحمه har sai mun tausaya masa ولقد كنت أرى to جعفر بن ga kuma babban nan محمد shi kuma ga ɗaya babban nan ya ce kuma na kasance ina ganin Ja'far bin Muhammadin as-Sadiq jikan Annabi jikan manzo Allah jikan kuma Sayyidina Abubakar ta wurin mahaifinsa jikan manzo Allah ta wurin mahaifinsa jikan Abubakar Siddiq Mhm.
وكان كثير الدع- الدعابة wa tabassum Wa tabassum.
shi kuma Ja'far as-Sadiq mutum ne mai yawan barkwanci mai yawan murmushi an gane barkwanci irin na manya na kamala ba wanda a cikin barkwanci za a dinga karya ba ka gane ko ana faɗa wani zance na banza haka a'a barkwanci irin na manya to mai yawan yin sa ne shi ne yawan murmushi ne saboda haka yana da daɗin zama da nishaɗi
فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi isfarra shi ka ganshi jiya wato wato ka baki ɗaya fatar jikinsa wato ta yi jawur sai ga fatar jikinsa ta yi jawur in aka ce manzon Allah to wannan shine ake nan ake auna sa mutum ya samu sirrin annabi kenan sosai yanda ya kamata yawwa
وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى ban الله عليه taɓa ganin وسلم sai إلا na على hadisi daga نهاره annabi rufa cike alaƙa haratin sai a cikin tsarki sai yana da alwala نعم sai yana da alwala malam ba irin yanzu ba ba ma hadisi ba ƙur'anin ma an ce ko mai haila ma ce ta taɓawa ba komai to ka ji afaru sadiqu ba ko hadisi manzo Allah baya karanta shi da alwala to mu je malam wannan hadisi ولقد تلفت إليه زمانا na yi kai komo zuwa gare shi tsawon zamani ما كنت أراه إلا على ثلاث ban taɓa جبال ganin sa ba sai akan tada uku إما ko dai na مسلما same shi yana sallah وإما ko in صامتا same shi yana zaune kawai ba a وإما magana يقرأ abin da القرآن mutum ko kuma yana karatun alkur'ani ولا sai يتكلم manyan bayan Allah nan galibi ba a hira a gaban su eh ba a hira a gaban su ai ba ka iya ba kai ma wallahi mutum ba zai iya ba eh duk da suke wasu ba a yi wanda suka samu sirrin irin nasu da gaske wallahi ba za ka iya hira a gaban su ba kowa je gudu su bi shu da bakinsa ba zai iya ba ka kara musu yadda آمين ka gani ولا يتكلم فيما لا يعنيه baya zance sai cikin abu mai amfani ba dai abin da mara amfani bai zance a cikinsa ba zai ba وكان من yana العلماء daga cikin manya-manyan malamai na madina والعباد yana الذين daga cikin يخشون الله masu عز وجل ibada wanda suke tsoron Allah azza wa jalla ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم to يذكر النبي Abdurrahman صلى ibn الله عليه al-Qasim وسلم shi kuma kawun Ja'far as-Sadiq ne نعم an gane Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar an gane to kawun dan dan uwan mahaifiyar shi Ja'far as-Sadiq ne shi kuma ya kasance ya zukurun nabiya sallallahu alaihi wasallam yana ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam وينظر إلى لونه sai ai duba zuwa launinsa كأنه نزف منه الدم sai ka gan shi launinsa ya tashi yadda ka san an tsotse jinin jikinsa ga baki da sai ga jikin ji ya tashi yana faɗar annabi وقد جف لسانه في sai harshen قوله sai ga harshen ya bushe a cikin bakinsa هيبة منه dan رسول jin الله صلى kwarjinin الله annabi عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam duk da haka suka kai ba wai da tsoron yawan karatun ba ba tsoron yawan karatun ba ne wannan wannan wannan karfin halin ne karfi da karfin hasken da wannan suka zama ya aiki ta ambatan su ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن to الزبير da yawa na kan zo wurin Amir bin Abdullahi bin Zubairi فإذا ذكر عنده النبي idan صلى aka الله عليه ambaci وسلم بكى annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sai ya sai ga yana kuka yana zubar da hawaye حتى لا يبقى في عينيه har sai دموع ba sauran hawaye a idaniyarsa ولقد ك- آه، رأيت رأيت- الزهرية haka nan naga Muhammad bin Sulaiman bin Shahab al-Zuhri وكان من أهنأ الناس min من أهنأ الناس ahna idai
وكان من أهنأ الناس ya zamo wato shi Imam Zuhri mafi ni'imtuwan mutane yana cikin daula da ni'ima shi Ibn Shahab al-Zuhri نعم وأقربهم mafi kusancin su gare mu فإذا ذكر عنده النبي صلى idan الله aka عليه وسلم ambaci Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gaban sa فكأنه ما sai ka عرفك ga kaman bai san ka ba ولا عرفته sai ka kamar baka san shi ba bai san ka ba ga baki ɗaya sai ya fita cikin halin da yake wallahi mana Allah ya taimake mu duk mun ga irin wa'annan wanzun wa'annan rijalu masu irin wannan halin wallahi mana ƴaƴan su ma wallahi sai su fita ba san su ba abin fa gaske ne fa sosai abin ba karami bane abin ba karami bane sosai da su wallahi ƴaƴan cikin su ba ta gane su.
نعم wallahi mana eh wani karkuntu آتي صفوان بن سليم ga wani babban nan shi ma so da yawa na kan zo wurin Safwan ibn Sulaimi shi ma shehin imamu na Maliku وكان من المتعبدين ya kasance yana المجتهدين da cikin masu yawan bauta masu tsananin ko- himma a cikin bautar فإذا Allah ذكر النبي صلى الله idan aka عليه ambaci Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam a gaban sa baka sai ga ya- ya- yana kuka بكى فلا يزال ba zai يبكي gushe ba yana حتى kuka يقوم الناس har عنه sai mutane ma su Wa tashi su bashi a yatrukuhu.
cikin wannan hadin tashi su bashi
وروي عن قتادة an yi ruwaya daga imamu qatada ta qatada bin du'ama أنه كان shi ma yana da يروي عن cikin tabi'ai حديث.
shi ma idan ya ji hadisi نعم أخذه الأويل sai ka ga wato kuka wani zubin hakkurin ruwa yake shi ne a wili Na'am, wanda wanda wili kuma da wato rashin abin nan ka- wato raurawar jiki raurawa ta bijiro masa da kuka نعم ta gani ولما كثر على مالك الناس yayin da mutane suka yawaita wurin imamu na malik kuma da Lahu- ya ka ce masa لو جعلت لو جعلت mustamliyan yusmi'uhum da za ka samu mai shifta wanda ka san da ba na su ka aiko to abinda suke yi da idan makaranta ta yi yawa za ka samu makaranta an cika zauren malami saboda yawan ɗalibai suka ga wasu a waje wajen ma ya cika an yi nisa kaga da ana samun ko ai duk mun irin wannan makarantun nan irin shi shi malami su makarari haka yi za ka ga makarantun mu a gare galibi yawancin su suna da irin wannan an cika zaure an cika wani zauren an cika can shi ko malami yana can ƙuriya saboda haka galibi sai an samu wani abinda malami ya faɗa yana ɗaga murya yana sanar da to shine imamu na maliku aka ba shawara mutane sun yawa sun yi nesa da inda kake ko za ka samu wato wanda zai dinga tafinta yana shifta musu abin da kake faɗa فقال قال الله تعالى yake ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ya ce ubangiji ya ce ya ku wanda suka yi imani kada ku ɗaga muryoyinku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam وحرمته kuma وهل alfarmar manzon Allah a halin rayuwarsa da halin wafatinsa fakuwarsa duk ɗaya ne kaga kuma shi ma mutum yana cikin Madina saboda haka yana garin manzon Allah saboda haka jin sai yake gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hadisai ji yake kamar daga bakin annabi suke fitowa saboda haka yace ba zai yi mu ɗaga murya ba a garin nan yawa me so ya ji abin da ake ya zo da wuri wanda ya zo bai ji ba to ya tambayi wanda aka yi karatun da shi wanda ya ji ya ƙara masa bayani yan kalmomin da baka kama ba amma nan dai ba za a ɗaga murya a samu wani mai shifta ko mai kafinta ba Na'am.
ji imamu na maliku Eh, shi ka gani ikon Allah a nan madina nan aka haife shi nan ya rayu har ya ƙare ya shekara tamanin a duniya amma ko kai da zaka shiga ka kwana biyu kwana uku ka ka fito daga garin yanda yake jin girman garin garin su ne ba na aka koma tun daga kuruciya har mutuwa kaga wannan in ba karfin haske daga Allah ba da taimakon Allah da ruhi daga Allah ya haka za ta yi ai dole ka saki jikinka bana kin harinta fa har ya mutu amma hakan ne ke imamu na maliku ba taba ganin sa takalmi a kafa ba sai dai a wajen garin Madina ba a taɓa ganin sa akan dabba ba sai dai a wajen garin Madina kuma i- idan zai biyan bukata sai ya fita daga cikin ƙwariyar Madina subhanallah bayan Allah ka gani ba da ba wai a hakan nan kake ta jin sunan su ba wannan da ake ta faɗa sunan su nan ake ta faɗa ake ta faɗa wani ya mutu dan shekaru kalilan dan ka ji shiru su kuma ga su fiye da shekara dubu ana ta faɗa ana ta faɗa sai ka ce annabawa ka gani to a- to ba a banza ba ne sun rayu ne rayuwa da kyau Eh, rayuwa mai ruhi Allah ba- ba mu albarka وقال ابن سيرين ربما يضحك Muhammadu bin Sina so da yawa mutum ne mai yawan dariya yana yawan mutum ina yawaita murmushi فإذا ذكر إن هو amma idan aka ambaci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa to sai ka ga ya kankan da kai ya ta takura Mhm.
وكان عبد الرحمن بن مهدي Abdurrahman bin Mahdi duk suna daga cikin salaf نعم yawa da daga cikin sa'udin su Imam Ahmad bin Hanbal نعم eh ya ذكر kasance حديث النبي صلى idan الله yana عليه karanta وسلم hadisin Annabi sallallahu alaihi أمرهم wasallam sai ya بالسكوت hori dukkan mutanen da ke wurin da kawaita kowa ya tsit وقال ya ce لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت kada ku النبي daga muryar ku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka nan ويتعود Ina ga muku so dewa abinda muke yi yanzu sai dai ne afuwar ubangiji da abin yanzu kaga misali taron maulidi babu wani abin da ake taron maulidin banda faɗar annabi ko ba haka ba abin da ya tara mutane ke to babu wurin da ya dace a ji shi tsit a ga mutane cikin kamala cikin nutsuwa cikin kankan da kai cikin jin girma da jin nauyi irin wurin maulidi ka'ida abin da ya kamata kenan to amma kuma kaga sabanin haka yace sabanin haka ko to kaga shi yasa yake cewa abin namu sai dai ne neman afuwar ubangiji ba haka ba ko mutum wanda ya bari in ba zai ba zai iya ba da haƙin ba wanda ya bari yasa da yawa bayan Allah malamai ba sa haɗa karatun maulidi da ciye-ciyen abincin nan da ake idan ana karatu in ana so a raba abinci ko abin sha ko wani abu aje karatun ake gabaki daya aje shi ake sai a fuskanci walima kawai ko ba haka ake ba sai a ba da kwata zuwa rabin awa a yi rabe-raben kayan abinci da abin sha a yi wannan wari gida saboda bayan da za a yi ka kawo abinci ko abin sha na sha'awa ka ci mutane su mutu ba zai nutsu ba sai kuma nan kana nan kana fitowa annabi kuma kana raba mutane waina kaga an ya mutu harka ga baki daya to ku je ku ga waɗanda suka nakalto maulidin asalinsa a nan garin wanda suka nakalto maulidin daga can inda aka san abin yanda yake ku je gidan shoman tijjani ba yanda za a yi ana rabon abinci kuma ana karatun maulidi ba ya yiwuwa aji karatun a wuri daya na ce haka ne na'am mai zuwa ji ya sani sai an aje karatun tukun na wuri daya duk an daina wani zancen wani abu ko masu waƙe-waƙe su sun ba wani zancen waƙe-waƙe su da ke su dama ba wani waƙe-waƙe ake ya kasidu ne to sai an aje komai wuri daya a fuskanci walima walima abu ne mai kyau a ciyar da mutane abinci a shayar da su saboda annabi wannan zai zama wasiya na ƙara musu san annabi kowa aka baka nama ko wani lemu aka baka san an baka ne saboda manzo Allah to wannan ana sa ran ya ƙara hura hasken soyayyar annabi hususan a cikin yara ka gani sun san wannan abincin na maulidin manzon Allah kullum wannan yana shiga kan kwanyarsu na maulidin manzon Allah to amma kada a dinga haɗa shi kuma da wato wancan aiki sai an gama ciye-ciyen kowa an yi busa lasifika kowa ya nutsu sannan a dawo kan aiki haka aiki to ويتأول أنه يجب له من الإنصات yana kuma fassara cewar yana wajaba kawai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama عند قراءة حديث yayin karatun hadisinsa ما يجب له عند سماع kamar قوله.
kamar yanda yake wajaba yayin da ake sauraron zancensa نعم فصل هذا فصل في سيرة سلبي في تعزيل رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم a cikin وسنته.
al'adar al'adar magabata salafu idan ina so salafiya nan su dinga jin wannan karatu eh a cikin al'adar salafu a cikin girmama ruwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu nati da ruwayar ta sunnarsa
حدثنا الحسين بن محمد الهادي حدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره حدثنا أبو ناصر الدال القدمي حدثنا علي بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن مسلم البئيني عن عمرو بن ميمون قال eh talaffi ilmin mas'udin salatan فما سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه to وسلم Abu bin Maimuni yace nayi kai da komo zuwa wurin Abdullahi bin Mas'ud har tsawon shekara guda ban taba jin sa yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba ban taba jin sa ba yace manzon Allah ya ce kaza baya iya faɗar wannan baya iya faɗar wannan eh tsoro yake ji kada ya saba wani harafi daga cikin kalmomin da manzon Allah ya faɗa ajiyar da suke ana malam wannan zamari na wa Allah ya Allah ya san lamarin mu. ana hira ana wa wa abin nan kai ba haka ba annabi ya ce kaza subhanallahi subhanallahi to إلا أنه حدث يوما sai dai wata rana ya kawo wani hadisi وجرى على لسانه to sai ya gudana a صلى bakin الله عليه sa kalar su da وسلم aifa shari'a dole wata zai faɗa tunda ya ji din daga annabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ثم علاه كرب haba nan da nan kuma sai na ga wani tashin hankali wata damuwa ta rufe shi حتى رأيت الأرق يتهدر عند sai da ظهره na ga wato gumi yana tsatsafowa yana gangarowa da goshinsa ثم قال sannan ya ce هكذا إن شاء الله haka ma'aiki ya faɗa in Allah ya so أو فوق ذا ko kuma ya ɗan tsara kalmomin su sun ɗan tsara haka kaɗan Amma ko duna kuma za- ba su kai haka ba kaɗan.
ما هو قريب من ko ذا kuma kusa da haka ya faɗa daga kansa aka samo wato in aka faɗa hadisi sai ce au kama kala alaihi salatu wassalam yawwa ko ya faɗi wani abu kama da haka saboda baka sani ba ko ka cire masa wani harafi guda ɗaya ko ka ƙara masa wani harafi ɗaya an gane su wannan kuma ba ƙaramin abin tsoro ba ne saboda zancen ma'aiki daga al'arshi yake wahayi ne in kai masa ƙarya Allah kai wa kai tsaye Allah kafarta mana irin abin da ake so da yawa malaman mu suna gaya mana wannan kalmar cewa ba a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai dai a karatu bayan da zaka yi wannan ruwayan ilimi ce an gane ana karatu an ce kaza kai ma ka fassara ka ce kaza amma hakan nan sakitan kai za ka yi magana ka ce ai sai ka ce akwai hadisi da ya ce kaza an gane sai kai kira akwai hadisi ingantacce ne ya ce kaza ko ya zo da kaza domin za ka dinga tsayawa amma gingimo sunan annabi ka rafa masa magana yana da nauyi a gurin mazaje yana da nauyi da kyan eh abin ka gani yanzu duk wanda duk mutanen masu yayi mu yanzu a dini qala Allahu qala Rasulu kawai shi duk ba san girman abin ba wallahi abin wallahi sai abakai kamar babu abin a cikin zuciya babu nauyin abin a cikin zuciya babu shi to وفي رواية a wata ruwaya فتربد وجهه
sai fuskar sa ta ya mushe da ya faɗi wannan din
وفي رواية a wata ruwayar وقد تغرغرت عيناه alhalin idaniyarsa ta furfuto وانتفخت أوداجه jijiyoyinsa sun ɗaɗɗaga وقال إبراهيم بن عبد الله بن قرين ƙwarai mai na ansari da sajin madina ce المدينة alƙalin madina shine ibrahim bin abdullahi Na'am.
ya ce مر مالك بن أنس على على أبي هازم to maliku bin anasin ya wuce abu hazim bin dinarin وهو يحدث yana hadisi فجازه sai ya wuce shi وقال inni lam ajin لم أجد موضعا أجلس abu فيه hazimin ka san shi shine salamatu bin dinarin Na'am.
babban tabi'i ne gurgu ne a madina yake yana yawo a cikin gari akan jaki saboda haka in suna tsayar da shi ko ina unguwanni unguwanni suna zama babban malami ne Da- daga cikin malaman imamu na maliku malaman madina shi abu hazim bin dinari to to imamu na maliku ta da kwaɗayin hadisin abu hazim ya ya zo ya majalisin ya tarar yana ba da hadisi to sai ce ne
إني لم أجد موضعا أجلس فيه yawwa da ya wuce shi aka tabe shi "Ah, ana karatu ka wuce sai ce eh ban samu wurin da zan iya zama yanda zan ba da haƙƙin girmamawa ga hadisin annabi ba eh فكرهت أن آخذ حديث رسول الله wa ana عليه bayan وأنا irin قائم kyamaci na tsaya a tsaye na karɓi hadisin annabi a tsaye sallallahu alaihi wasallam in ban samu gurin da zan yi tsananta ba to ba zan zauna ba wa qala malik وقال مالك yace جاء رجل إلى ابن to المسيب wani mutum ya zo wurin wato sa'id ibn musayyab فسأله عن حديث وهو مستدل ya tambaye shi game da wani hadisi yana kashin dide فجلس sai ya tashi ga wani hadisi ya ba shi wannan hadisi فقال له الرجل sai mutumin ya ce da shi وجدت أنك لن تتعين don ka ta'ayya wallahi na so a ce ban wahalar da kai ba inda yantar da kai a kwance ina so ne ba sai ka tashi ba ma ka gaya man kawai na wuce فقال إني كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه malamin da وسلم jiwon ce aini ina kin wato na zantar da kai daga annabi na gaya ma hadisin annabi na kwance ba zan yi ba وروي عن محمد بن an yi سيرين ruwaya daga dan sirina أنه قد كان ya zahaku ai dama mun faɗa mutum ne yawan murmushi ne yawan dariyar fuska haka نعم فإذا ذكر عنده amma idan حديث aka النبي صلى ambata shi الله sun عليه وسلم annaba a gurin sa kashi a cikin ya tattakure ya kankan da ta ya takure وقال أبو موسى abu musa'adin almajirin imamu na maliku ne yace كان مالك بن أنس malik ibn anas لا ya kasance يحدث بحديث رسول الله baya وسلم zantar da إلا وعلى hadisin ma'aikin وجهه sallallahu alaihi wasallam face yana kan alwala yana dinanan kan alwala lahu dan ban girma ga annabi wallahi mutane mu shiga titi wannan karatun na zamani mu ce dinga sanin inda zai nemi karatu kaga an cika guri an cika guri da motoci da babura da wane ne da wasu zaratan yara ga su nan amma duk gabaki ɗaya bautar da su ake da kan hanya to me bautuwa da kan hanya abin da zai kara ma takawa an ɗauke ka da kanka yanzu duk wa'annan a ce ba san addini ba ka zo an ce ka ka ce wai duk karatu da sannan ba a fahimci sunna ba ne sannan ba a gane ilimi ba ne mutane sannan ba ilimi sosai ya za a ce wai sai da alwala za ka taɓa ƙur'ani waye ya faɗa waye ya faɗa a ina aka faɗa bayan ga wani da wani da wani da ai an san an san faɗar da rashin faɗa an san su wani da wani ɗin wannan hali ne na zuciya na ijilali ga ga lamarin Allah na girmamawa ga lamarin Allah kai kuma kana nema ka ka ka sauko da mutane daga nan ka dawo da su kan karatu to ai shi karatun wasila ne inda zai kai ka can zai kai ka can wurin ake so ya kai ka ab ku kai da tambaye afala ta luna ba hankali wa qalu kullu kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'id dan ba a ce kai alwala ba ba wanda yake kai alwala zan taba qur'ani to nayi ne saboda girmamawa in ma kai kaga saboda ba gan shi a karatu ba za ka yi ba to ai ba ka sauke kuma me yin ba ko kuwa ba ka sauke me yin ba to abu mamaki ko da ke ita soyayyar ma an ji da kanta ba kaga ba magana kenan gaba daya to mu je nan wa haka malikun zalika an Ja'far bin Muhammad maliku ya yi kai wannan daga Ja'far ibn Muhammadin As-Sadiq kan Annabi sallallahu alaihi wasallam eh duka manzo Allah Ja'far dan Muhammadul Baqir Muhammadul Baqir dan Ali ibn Husayn Ali ibn Husayn dan Husayn hafidu Rasulullahi ibnu Rasulullahi dan gidan Sayyida Fatima shine Muhammad Ja'far Sadiq haka yake shi ma daga mutum ne mai yawan kakaci kuma yanda ya faɗa yana da yawan barkwanci irin na manya nasu to amma aka ce Annabi to ba dama kuma eh ba dama shi ma haka yake Jafaru din na gaya masa shine wanda ƴan shi'a suke danganta kansu da maza cewa akan mazhabarsa suke abinda suke na kin Abubakar da Umaru suke yi na kaza da kaza da suke wai kan mazhabarsa suke to shi kuma gashi jikan sayyidina Abubakar ne na gaya ma to wani ikon Allah kaga kenan ba a haɗa hanya ba san kuma yana ji da kakan nan nasa abubakar yana ji da shi shi shi wato Jafaru Sadiku wato mahaifiyarsa yar alƙasin ce alƙasin ɗan Muhammadu Muhammadu ɗan Abubakar Siddiqun saboda haka mahaifin mahaifiyarsa jikan sayyidina Abubakar saboda haka hashimi ne shi kuma taimiyi ne bakari ka gani duk wanda ka taba masa ba zai yadda ba a cikin wayannan to wa qala musab bin abdullah musab bin abdullah ya kasance wa qala ya kwala yace kana malik bin anas malik dan anas ya da kasance hadasa an rasulullahi sallallahu alaihi idan wasallam ba da hadisin annabi tawabba'a to yace sai yayi alwala wa tahayya'a sai ya shirya wa labisa thiyabahu sai ya sanya tufafin Kuma ya hadisu.
wannan yana daga cikin wuraren da ke fassarawa hudu zina takum inda kulle masjidi na'am yawa cikin dukkan aikin alhairi to ku rike adanku a cikinsa aikin alhairi ballantana irin abu irin faɗar manzon Allah wanda shi ma yake ma hassawa yake a kafa wa mutum mimbari idan zai yi yaban yaban manzon Allah hassanu dan sabitin hasan Na'am.
to
thumma yuhaddithu sannan ya sannan ya kawo hadisin kana musab sabu yace wasu ila an zalika ya ka tambaye shi game da wannan قال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ne sallallahu alaihi wasallama قال مدرك Mutarrifun yace قال إذا أتى الناس مالكا ya wato mut- ya kasance idan mutane suka zo maliku خرجت إليهم الجارية sai wata kuyanga ta fito gare su فتقول sai لهم su ce da su يقول لكم الشيخ shehu yana cewa da su تريدون الحديث أو أو المسائل.
المسائل- أو المسائل kuna tambaya ne game da hadisin ma'aiki ko kuma sa'aloli na fiqh kuka zo tambaya فإن قالوا المسائل خرج إليهم ila masalolin fiqh ne yi kuma na ma ka ga su imamu na maliku ba zuwa gurin su kan magana wani kuɗi ko abin nan to ina malamin ina magana wani kuɗi ana zuwa musu ne dan neman ilimi نعم saboda haka kai tsaye za a fito wani fanni ko zo ta magana hadisi ne ko magana fiqh ne نعم Mhm.
وإن قالوا المسائل خرج idan إليهم suka biya masalli ne to masu masallan ta fiqh da muke tambaya yanda yake sai ya fito kawai a hakan nan وإن قالوا الحديث idan ku suka ce hadisin manzo Allah suke tambaya a kai دخله تسله وتسلى ruwan kansa ya wanka وتطيب sai ya sa turare ولبس ثيابا جددا sai ya sa sababbin tufafi kyawawan tufafi tukunna ولبس ساجه ya sanya kuma sajinsa shine rawaninsa وتأمم wata amma mai rawani ووضع على رأسه رداءه sai bayan ya yi rawanin ma har sai ya kifa mayafi a kansa kuma
wasu alahu min satun sai a fito masa da kujera a girka masa ita fa yafaru fa yajlisu alaiha sai ya fito ya zauna a kan wa wannan alayhi kujera khushu'u a- alhalin akwai nutsuwa da ban girma gare shi wa la yadari yafaru bil qawli ba za a gushe ba ana sa turaren wuta a gurin ana ta turare dama sai an girka turaren wuta a gurin hatta yafaru min hadisi har rasulillahi sai ya sallallahu alaihi kare hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam ala ghayruhu wannan sai yace wa lam yakun yajlisu ala tilka al minasati illa idza hadatha حدث عن رسول ar-rasul الله صلى الله عليه ya وسلم zama kan wannan kujerar sai idan zai kawo hadisin manzo Allah ne dama kujerar hadisi ake ce mata eh ba a fito da ita sai dan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam
قال ابن ابي اويس Ibn Abi Uwais shi ma almajirin Imam na Maliku ne sunansa Isma'ilu kuma Na'am.
ɗa ne wurinsa ɗan ƴar uwarsa نعم فقيل لمالك في sai ذلك aka sai aka Imam na Maliku magana a cikin wannan فقال احب ان أ- ان اعزم حديث رسول الله صلى الله ina عليه cikin وسلم girmama hadisin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ولا احدث به الا على طهارة ba zan متيقنة.
zantar da hadisin Annabi sai akan cikakken tsarki matabbaci قال وكان يكره ان يحدث في الطريق a sannan imamu na maliku ya kasance yana kyamatar akan hanya ka tare shi ka tambaye shi game da hadisi baya yadda او هو قائم ko kuma yana tsaye او مستعجل ko kuma yana garaje yana Wahala.
cikin garajen yin wani abu haka cikin hanzari ka zo ka tare shi kwatsam wakala ya ce احب ان افهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ina so na fahimtar da mutane hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallama قال درار بن مرة jirawi dan murrata ya ce كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير وضوء suna kin malamai suna kin su zantar da hadisin annabi ba tare da alwala ba والله عن irinsa قتادة ya zo daga katadatu وكان الأعمش إذا حدث Ahmadu shine Sulaiman ibn Mihrana ya kasance idan yana hadisi وهو على غير وضوء ba shi da alwala تيمم idan zai alwala idan zai hadisin kenan ba alwala to dole in ba ruwan alwala sai ya taimama. Mhm.
قال عبد الله بن المبارك Allah ibn Mubarak ya ce قلت عند مالك wata ran ina wurin Imam وهو Ahmad يحدث لنا yana ba mu hadisi ولدغته أقرب ستة ta عشرة asharata مرة maratan sai da kunama ta harbe shi su goma sha shida
وهو يتغير لونه launin ويصفر.
tana canzawa yana wani irin jan launi haka fatan tana koma ja ولا يقدع حديث رسول amma baya الله صلى الله عليه وسلم yanke hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلما فرغ من yayin da ya المجلس kare daga wannan majalisin nasa وتفرق عنه الناس mutane suka watse gabarin قلت sa له يا sai أبا dai عبد masa الله magana nace ya afa Abdullahi لقد رأيت منك اليوم عجبا na ga abun mamaki a gurin ka yau قال نعم yace i إنما صبرت jalalan جلالا lillahi لحديث رسول na الله صلى الله jure عليه wa وسلم harbin kunaman nan ne saboda ina duban girman hadisin annabi ina ina bashi girma eh shi yasa ban motsa ba na hakura da wannan radadin da wannan tashin hankalin na kunama akan saboda malam ka ji abin da yasa suka zama wasu a duniya wallahi ba wai karatun bane wannan shine dalilin da yasa suka zama wasu kuma Allah ya yi musu irin abin da ya wa annabawa ba annabawa ne ake cewa wata rakana alayhi fil akhirin ba muka bar musu kyakkyawan ambato a cikin na ƙarshe an dinga ambaton su gidan sa annabi Ibrahim sa annabi Musa Haruna sa annabi duk annabawan nan ai- ai- ai- sai ai ta ambaton su to me ya rage su ma wa'annan haka ake ta ambaton su da alheri ake ta ambaton su da kirki kullum sai an ce imamu na maliku ba a san iyakan nawa ba a cikin halitta Allah نعم eh a ce rahimahullahu ko a ce radiyallahu anhu rahimahullahu ko radiyallahu wannan shine sirrin ba wani abu ba to قال ابن مهدي Ab- eh, Abdurrahman ibn Mahdi yace مشيت يوما مع مالك إلى إلى الأكيد na tafi zuwa aqiqu tare da imamu na Malik wata rana فسألته عن حديث sai na tambaye shi game da wani hadisi in ji Abdurrahman ibn Hadi- Mahdi muna tafi babba ne fa Abdurrahman ibn Mahdi nan babba ne Na'am.
yana daga cikin almajiran imamu na Maliku نعم yace muna da فانبهرني sai mun tsawa ya daka mun tsawa وقال لي yace da ni كنت في عيني أجل من أن تسأل عن رد- عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نمشي da ni a guri na girman ka da nake gan darajar ka da nake gan na dauka matsayin ka ba za ka iya tambaya ta hadisin annabi muna tafi ba yanzu sai na gan yanzu ka sauka kuma Hmm?
وسأله جرير jarir bin abdullahi al-qadi العادي ana الحديث hadisin to huwa وهو qaim مائم to wata ran jarir bin abdulhamidi al-qadi ya tambaye shi game da wani hadisi yana tsaye فأمر yana بهذه sai ce a je a ɗaure shi ka san malamai a lokacin su ne su ne wato kamar sarakan su ne ulul amri idan suka faɗa sarakan suna ji ya ce wane a kulle shi
fakila lahu innahu qadin aka ce to ai alƙali ne ala alqadi a hukuman uddiba to ai ce to ai alƙali shine wanda ya fitin tunta ai mallade ku je ku kulle shi
wani kira Allah ya kaya mabin lagazi an ambata to Hisham dan gazi da ala malika ya tambayi imamu na maliku game da wani hadisi ko waqifun yana tsaye yana tsaye ce kai samu bulala
fadarabahu 20 saudan ne sa ake masa bulala 20 babban mutum ne kuwa Hisham ibn al-Gazi na'am yana daga cikin manya yasa aka zane shi aka masa bulala 20 thumma ashfaqa alayhi kuma duk da hakan nan sai da bayan an gama zane shi bulala 20 ya shiga wani hali saboda wannan duka imamu na malikun har sai da ya tausaya masa fa haddathahu 20 hadisan ni to gare wannan bula da nema ishin zan baka ma- zan baka hadi- zan makon hadiyarta amma kaka saki sai ya bashi kowace bulala ɗaya sai masa hadisi manzo Allah guda ɗaya kowace bulala a maimakon kowace bulala ɗaya bashi hadisi manzo Allah guda ɗaya Allahu akbar to barka ji mutumin kirki ne yace fa qala hisamun sai Shamu yace wajidtu law zadani siyaqan na so a ce ya ƙara mun bulala yajidni ya ƙara hadisan mun hadisi wato bayan da za a yi na yau makaiki na da ajawalin na jiya ba zai yiwu ba ba hanya ka gani ba zai yiwu ba saboda shi kansa in ban da girman hadisin a gurinsa sai ya ce ba a so ɗin sai da ka wulaƙanta masa nan za a yi mana abin nan yanzu ɗin za ka bai mutum hadisin in baka shafe shi ba in kai mai wani abin yanzu ba daidai ba komai hadisin da zaka ba shi yanzu yanzu na zai za mu fata fata da kai ko ba haka ba to haka ne ai saboda ba a san girman abin ba su kuma sun kuma wannan sanin girman abin da Allah yake nema ke wallahi tallahi wannan duk wanda a kadin manya-manyan waliyai bayan Allah namu na ƙasar nan galibin su kafin su bai wuce ahalari iziya ba ahalari iziya amma me girman da abuna Allah ka azuta mu to قال عبد الله بن صالح Abdullahi bin Salihin yace كان مالك والليث wato Abdullahi bin Salihin katibi ne na su dan sa'ad na'am an gane yana daga cikin shehunan Buhari amma wanda ba su kai darajar sahihi ba an gane baya fitar masa a cikin usulul ahadisi na'am sai dai ya allaka hadisinsa daga laisu dan sa'ad na'am to shine Abdullahi bin Salim yace da Maliku da Laisu sun kasance لا يكتبان الحديث ba sa أنهما rubuta طاهران face suna cikin tsarki
وكان قتادته ya sahibu ألا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء wato yana son kai ya karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan alwala a tarihi bin Du'ama mutumin Basra wannan tabi'in ke makahon nan shi yake zance a nan ولا يحدث إلا على طهارة baya zantar da hadisi sai akan dahara وكان الأعمش إذا kuma أراد أن يعمز Ahmadu وهو Suleiman على غير ibn وضوء Mihran ne shi.
يمم idan ya nufi ai da mun faɗi wannan Na'am.
idan bai da Allah zai karantar da hadisi sai ya ce mama alhamdulillah
سيدنا محمد